إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته to a inda ne alama a littafin aqida shine ahwalin nasu fil mahshar wan nasu fil mahshar anwa san kuma ko ana ko haka bane na'am last week ba da nan nayi tafiya kan ne ko shafi na 99 na'am duka dai malai na magana gargashin abin da ya shafi imani da rana ta ƙarshe ne yake cewa ahwalin nasu fil mahshar yanayin da mutane za su kasance a yayin da aka tada su aka tara su a fila alkiyama to shine sai ce wannan su fil mahshari anwa'un mutane a farfajiyar filin alkiyama za su kasu nau'i daban-daban falkufar su kafirai waɗanda babu musulunci kwata-kwata a tare da su ya kununa za su kasance fi dillin a cikin kaskanci wa hawanun da tozarci shi ma zai yi daukan kaskanci daga wa hasratun da mummunan bakin ciki habitatun a'maluhum su kafiran nan habitatun a'maluhum ayyukansu dukkan su lalatattu ne duk irin aikin da suka yi a duniya ba su da ladan shafi la alkiyama saboda sun rasa imani a tare da su mutakhasimina sannan za a same su a ranar alkiyama mutakhasimina masu rikici da jayayya fi ma bainahum a abin da ke gudana tsakanin su wani kai ka sa mu kafirci baicin kai da mun kasance musulmai daula amtin lakunna mu'minun za su rinka rikici da junansu suna jayayya ya tabarra kullu wahid min al-akhar kowa yana kwatan kanshi yana barrantar da kanshi daga ɗayan wanda yake tuhuman shi din ya kudul wahidu minhum ta yadda za ka ji waɗi daga cikinsu yana cewa ya laita ni kun tutura ba kai can shi ina ma da ya kasance ƙasa turbaya saboda ya ga sakamakon ba zai kyau ba wa amma usatul mu'minin wannan kashi na farko kenan waɗanda ba su da imani makoman su ita ce wutan jahannama kuma jayayensu da uzurin su ba abin karba bane a wurin Allah shine abin da za ku fahimta amma usatul mu'minin mu'minai ko masu sabo da zunubi faisibuhum bala'un wani irin bala'i zai same su wa mushaqqatun da tsanani bi qadari dunubihim wannan bala'in da tsananin da za su shiga kuwa gwargwadon irin zunuban da suka girbo ma kansu a gidan duniya famani'uz zakati ta yanda zaka ga mutumin da Allah ya bashi dukiya amma bai bada zakka yu'azzabu bimalihi da dandana masa kuda ne da dukiyar tasa wal mutakabbir mutumin ko da yake da girman kai saboda wani abu da Allah ya bashi yuhsharuna amsalaz zar za a tashe su katankwacin kaman kwaya in ka shuka ta a ƙasa inda take hudowa ya ta'uhumun nasu mutane su rinka tattake su bi akadamihim da kafafuwansu wannan shine sakamakon mumini shi kuma mai zunubi ma'ana da zai samu kansa cikin wahala wa hunaka akwai wasu kashin kuma na mutane daban da za a gansu a ranar alkiyama su kuma waɗannan abu ya munana la yukallimuhumullah Allah ma ba zai magana da su ba wa la yuzakkihim ballatana ya tsarkake su wa la yanzuru ilaihim al ilaihi Allah ba zai kalle shi kallo ta rahama ba suwaye waɗannan mithlu katimul ilm kamar mutumin da Allah ya bashi ilimi kuma ya koya ilimin ya shiga cikin waɗannan mutane walmannan haka mutumin da ke ma mutum kyauta kuma ya biyo da gori mutumin da ke ma mutum kyauta ya gori shi ma Allah ba zai kalle shi ba walmusbilu izarahu da namiji wanda yake sa tufafinsa ya wuce idan sawu ya ja ƙasa ya shiga cikinsu wallazi yashtari biyaminihi kadhiban da mutumin da ke sai da kayansa da rantsuwan ƙarya wallahi ni ma ban siya haka ba na halin ƙarya ne ya ma siya ƙasa da haka wa shekhu zani haka mai aure wanda yake zina wal malikul kadhab hakanan shugaba wanda ya zamto makaryaci shi ma ya shiga wannan tawaga wal faqir sai mutumin da yake talaka amma aibin talaucin nasa shine al mustakbir mai tsananin girman kai shi ma wannan dan bai da shi ba ruwan Allah dan dana masa kudan sa zai Allah bai da alaka da kowa sai ta biyayya shi yasa bai haifa ba ma ba haife shi ba alaka ka da shi kawai ka bi shi kana so ka zauna lafiya daga cikin da za su shiga cikin wannan musiba akwai wal'aquli walidayhi mutumin da ke saba ma iyayensa wal mar'atu sannan kuma dukkan wata mace al mutashabbihatu bir rijal wanda take yin kamanceceniya da maza ta fuskan shiga ko ɗabi'a waddiyus da wanda ake ce ma addiyus wane ne shi wa huwa alladhi yakiru al-khubuth fi ahlihi shine mutum da ke tabbatar da barna a cikin iyalansa ina kallon iyalansa sun lalace sun zama ɗan duniya kuma ya shiru ya kyale a haka ya bar su ce abin da ransu ke so bai da kishi malamai na cewa mara kishi kawai a taɓa shi duk namijin da bai da kishi to bai ba fa zai ji makanshin aljanna ba wasu malan su ce an ma rubuta a saman aljanna cewa duka abdiyut nan ba gidansa ba ne kama wa rada fil hadith al kathira duk waɗannan abubuwa da muka faɗa kamar inda suka zo a hadisai masu tarin yawa menene zuwa hadisai masu yawa cewa duk mutumin da bai da kishi din rashin kula da iyalansa ta fuska addini to sannan daga cikin waɗanda za su shiga wannan matsala malin ya kawo ce walghadir shi kuma yaudari kun ga mutumin da ke da ɗabi'ar yaudaran jama'a yuf da yawon alkiyama za a tunkuda asirinsa za a tona masa asiri a ranar alkiyama wa zawil wa sannan sai mutumin da ke da fuska biyu ya kunu lahu lisanin wannan zawil wa wanda zai je ma mutane duk inda ta kwana sha ne in ya zo wurinku yana yinku in ya je wurinsu su yake yi mutumin da ke da wannan ɗabi'a ta fuska biyu ya kunu lahu lisanani min narin yawmal qiyamati zai kasance yana da harsuna guda biyu na wuta a ranar alkiyama mala ya sauke nan ba ya ce hadisin ya zo a bi dawud da nan banci kama sun haɗi zalikal hadith kamar yadda hadisai suka tabbata akan duk wannan abin da muka yi bayani categories na uku kenan wannan mun ji tsantsan kafirai mun ji masu zunuban muminai mun ji mayaudara da maha'intan musulmai Allah karka samu a cikinsu sai yan ajin tabarkalla su ne na hudu Allah ka samu na da rabu ya ce wa amman atqiya kaga masu tsoron Allah fa innahum su wannan tawagan la ya hazunuhumul faza'ul akbar wannan tsoron mafi girma ba zai sa su bakin ciki ba me tsoro mafi girma yau mace da kulli zati hamlin hamla mace mai ciki ta haifar da abin da ke cikin ta take shi te gaba mai shayarwa ce jifa kullu murdi'atin amma arda'at ko wataran nasa sukara Allah ce mutane su dinga maye suna reto wa mahum bisukara ma ba kayan maye fa suka sha ba a'a mu'minan da kafiran walakinna azaballahi shadid tsananin Allah ne kawai ya yawa alana yana so ya gane cewa ruwa ba tsaron kwando bane kowa ya san iso wurin kafin a waiwaye ma kowa ya san matsayin shi ka gane nan ba Najeriya kake ba ka zo wurin mai duka ne sai kuma yace kaifa tattakuna in kafartum yawman yaj'alul wilda nashiba karamin yaro da furfura saboda bala'i haka Allah ya faɗa ya za ku yi ku kare kanku ku gaya mun in kuka yi mun butulci fa kaifa tattakuna in kafartum kana ku kare kanku in kuka yi mun butulci kuka bijire yauman a haduwan mu da ku a wani yini wanda ya ja'alul wildana shi ba yake sa kananan yara su furfura saboda musiba to wanda yake muttaki ne mai tsoron Allah a wannan yini bai ma da bakin ciki na wannan rana din Allah ka sa muna da rai wata talaqahumul malaika kuma malaiku za su rinka haduwa da su suna zuwan mu suna haduwa da su bil bushra da maganganu masu faranta rai shine salamun alaikum bima sabartum ko fa ni'ma uqbad da kasuwanci ta riba la ka saba wahala muke badan tsarkin sunayen wa yadhilluhumullahu fi dhillihi kai likafa ta ci gaba a wannan ranar ma Allah zai musu inuwa da inuwarsa da inuwa al'arshinsa kama fi hadisun sabi'a kama yadda ya zuwa hadisun da ke maganan mutane bakwai allazi na zilluhumullahu fi zilli cikin mutanen da Allah zai musu inuwa da al'arshinsa da gaske wanda za su tsira a wannan rana wallazi na yunafi suna an ikhwanihim su ne masu cire ma 'yan uwansu damuwa wallazina da waɗanda yunaffisuna an ihwanihim suke kwaranye ma ɗan uwansu bakin ciki bayan sun cire musu bakin cikin nan wayassiruna alaihim kuma suna sauƙaƙa musu wayu'inunahum kuma suna taimakon ƴan uwansu irin waɗannan yunaffisullahu anhum yawmal qiyamah su ma tabbas Allah zai cire musu bakin ciki da damuwarsu a ranar alkiyama fadin Allah ta'ala da ya ce khitamuhu misk wa fi dalika falyatanafasul mutanafisun imam ahmad ya ce abin shan yan aljanna ne in kin koshi ruwa ba ji kike ke aje shi haka nan ba to shi na aljanna kina gama sha sai kiji wani kanshi da zai sa miki sha'awar san ƙara shan shi kuma yanzu yace ba waɗanda ake shayar da su da wannan ruwan sai wanda suke taimakon mutane a duniya wayassiru alaihim wa yu'inuhum kuma su ma Allah zai saukake musu kuma ya taimake su wa man khafa Allah fi dunya duk mutumin da ya ji tsoron Allah a duniya ammanatun yawmal qiyama to zai samu cikakken aminci a ranar alkiyama wannan shine karatun da kawai a takeici nan ne karshen karatun wa man khafa Allah fi dunya ammanatun yawmal qiyama Allah ka samu a cikin su wannan littafin nasu a ce mun gama shi kafin azumi in gaya muku wanda za a nema amma rukunai dai masu ƙarfi na tabbatar ma alfaru zan yi tafsiri na mana lallai akwai wannan tunanin mai ƙarfi insha Allah ta'ala na san za a yi kuka za a yi rikici kuma haka nan za a kula a barbe yau nawa ga sha'aban na'am sha na boko fa 29 kamar littafi na gaba shine hadisi ko الحديث الثاني والأربعون الحديث الثاني والأربعون حديثنا أربعين دبيه مالتي عن أنس رضي الله عنه أن كربونا حديث دقاء أنغني انشقا با أن كربو دقاء أنس دم مالك الله يقاري دعا غريشي كن يشرو ما كنت آمين ما وكنا من حسداني a to mu sa kafan wando ɗaya da ku wanda wanda bai san sahabbai ba mu san shi gara ka ki iyayenmu akan ka ki sahabbai muna iya sausauta maka amma sahabi ina an Anas radiyallahu anhu qala daga Anas dan Malik Allah ya kare yadda a gare shi yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yaqul na ji manzo Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare shi yana cewa qala Allah ta'ala Allah madaukaki da kansa yace hadisul qudsi kenan ko ya bani adam ya kai dan adam matan mazanku da matanku innaka ma da'autani lalle kai dinnan baka taba kira na ka roke ni ba warajautani sannan kai mun kyakkyawan fata face ghafartu laka kawaye gari cikin wanda na gafarta maka alama kana minka tare da abin da ke tare da kai na zunubai kananu wanda ba su kai shirka ba wala ubali kuma ban damu ba dan na yafe maka ba abin da zai rage ya Allah wani aiki sai manya Allah mun gode ma da kai mu musulmi kira na ɗaya kenan ko sannan Allah ta'ala ya ƙara cewa ya bini adama ya kai ɗan adam lau balagar zunubaka ananas sama inda zunubanka za su kai ƙululuwan sama saboda tarin yawansu sun masarfarta ne sannan ka nemi in lullube maka su shi ne istighfari in kika ce astaghfirullah kina cewa Allah ka lullube laifukan nan ta yadda ka su bayyana har su tasirin da ba su samu rahama ba shi ne istighfari neman rufe laifi kane zunubi ƙwarai sannan ka nemi gafara na Allah ta dace gafartu lak wallahi dan gafarta maka yabni adam ya kai dan adam baka gane ni gatanka bane amma da ka san ni Allah ni ne gatanka innaka law ataitani ba fa za ka zo mun ba mu hadarin alkiyama gashi ka mutu komai naka ya tsaya cak a ce ataitani ka zo min bi qurabil ardi da kwatankwacin yawan ƙasa gaba ɗayan ta khataya na zunubai a ce zunubanka sun kai duk faɗin ƙasan duniyan nan sun malaƙita ne sai zamto a sanda muka haɗu da kai ɗin nan da ka zo mun an bincika an tabbatar cewa la tushriku bi shay'a baka shirka da ni ko da ɗai to shi ma wannan la ina maka rantsuwa da cewa a taituka zan zo maka bi qarabiha da kwatankwacin yawan wannan zunuban naka amma magfiratan na gafara wanda za su compensating su kai ka aljanna rawahu tirmidhi wa qala hadithun hasan sahih mufradatul hadith dai kun kalmomin da suka zo a cikin hadith malam yace da Allah ta'ala yace ghafartu laka alama kana minka wala ubali ko zan gafarta maka abin da ke tare da kai wala ubali ba tare da na damu ba shine ahtammu ba tare da na wani damu wani abu mai muhimmancin da zai kai ga adamu ba ananar sama da ya zuwa hadisun ananar sama yana nufin martafa aminha abinda ya ɗagwe sama ƙurabil art kwatankwacin ƙasa da ake nufi min uha inda za ka zo da cikin duniyan nan gaba ɗaya zunubanka ne allantana mawa zai iya wannan ku sai dai kuma akwai shirka nan ne bala'in take duk ta fi sauran kuma a taituka da ya talla ce zan zo maka bi qurabi hamar fira ko a ƙarshe ma'anan a taituka shine jazaituka zan yafe maka zan yafe ma amma rangon sharhul hadith sharhin da hadisin ya kunsa ya tajalla Allah tabaaraka wa ta'ala ala ibadihi Allah nufin sa yana faranyewa ga bayinsa bi si'ati rahmatihi ta yanda yake kwaranye mana a fili muke ganin si'ati rahmatihi yalwar rahamansa wa karami afwihi da irin karamcin yafiyar da yake da shi fa huwa alladhi yaqbalu abdahu idha raja ilayhi fa domin Allah shine wanda alladhi yaqbalu yake karba abdahu bawansa idha raja ilayhi idan ya dawo gare shi dawo wannan mustaghfiran ta'iban yana mai neman gafaran Allah kuma yana mai tuba ga zunubansa wannan yana daga cikin yalwar rahamansa ko wa huwa alladhi yuhibbu 'abdahu daga cikin karamcinsa kuma shine wanda yake son bawansa an yarfa yadayhi ya ga bawan nan ya daga hannu zuwa gare shi ilaihi zuwa gare shi yana mai yatlubul mazida yana neman ƙari a cikin ni'ima ya Allah ka ƙara mana daga ni'imominka minar rizq na daga arziki to mu Allah ka azurta mu da kalmar shahada yayin mutuwa da aljanna wa ghufraniz dhunub kuma ya daga hannu yana neman gafaran zunubai kun san wannan lokacin da muke karatun nan lokacin karba addu'a ne ke za ku jina yawan addu'a ko za mu samu Allah ya taimake mu su shiga da rajistan ta wurin Allah ba sai an mata vaccine ba inna Allah azza wa jalla malai ce lalle Allah manaukakin sarki yaftahu khaza'ina rizqihi yana bude taskokin arzikinsa wa rahmatihi kuma yana bude rahamarsa li kulli ga dukkan wanda mace ko namiji man yad'uhu wanda ya kiraye shi wa yatadarra'u ilayhi kuma ya kankan da kai zuwa gare shi wa mahma balaga al-'abd fi talabihi wannan kuma ko gurgurdan duk yanda bawa ya kai makura wurin neman sa kin ce yaro me zan siyo ma ce jirgi ko ko mota shi yana ga duk duniya ba abin da ya kai shi to ka kai makuran duk abin da za ka nema gaban Allah in Allah za ka roƙa ba ka wani ganin girma abu ko me shi an gane ko yawwa in za ka yi roƙo ka kalli girma wanda kake roƙa ne Muna haran ya ce wani kai addu'a ya ga abin nashi babba ne na ce amma ka raina Allah ne to wani abu ne za ka ce da babba a wurin Allah ai ba shi sai dai kawai ka roƙi Allah alkhairi kawai ka roƙi Allah alkhairi amma girma no ban taɓa roƙo Allah ka wani abu yana ga ya girma haɓa ai ban ma san waye Allah ba ke ko ba haka ban ba ku ga balaraban ƙauye yana zaune aka zo aka tsorata shi aka ce mai za ka mutu hankali ce tashi ke zan mutu suka ce wallahi za ka mutu to in na mutu ina za ni suka ce wurin Allah ce Allah dai Allah wurin Allah ya ce to wallahi ta zo da sauki aka ce Allah ne zaka ce ta zo da sauki ce to duk arzikin da nake samu a duniya daga wurin shi yake zuwa dan me zan bakin cikin haduwa da shi kun gane magana to wannan shine hakikar ba a so ka bar duniya baka da wannan fahimta shine abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga Masauban a shimfiɗan ajalinsa shimfiɗansa ta mutuwa da ya ziyarce shi annan sulasunan gashi na cikin akamun jana'iz ya ce da shi kai fata ji duk ya kake jinka ya sauban ya ce inni la'arjullah wallahi na tsananin fatan alkhairi daga Allah walakin ya fafu zunubi sai dai matsalar fa zunubai na nake ga kamar za su yi mun facin kaya kafin in kai shine ya ce da shi abushir لا يتحاذان لا يسمعان على قلب رجل او كما قال صلى الله عليه وسلم waɗannan abubi ba sa a zuciyar wani mutuwa irin mitu hazal mautina irin wannan wurin na gargaran mutuwa ya ce wallahi face sai Allah ya baka abin da kake tsananin fata ko wutar da kai daga abin da kake tsananin so kun gani to da an ce yau za a wuce lahira wallahi kawai kyauta samu Allah da ku duk kyale zunuban ki kar ma ki tuna su kawai ki ce Allah yau za mu gafarin ciki ana cewa kin ga alama yau ne tafiya kawai ce Allah dai Allah zai anshi bakoncin mu kuma yau zamu huta kawai faɗi wannan Allah ba zai kunyata ki ba ya kunyata ki ba insha Allah ki rayu a musulunci da imani kina da zunubai kanke da zunubai tsorata kike zo kika ta kalmar shahada kina ganin alama wallahi kyauta mu Allah da to nan muhallin kyauta ta zato ne kyauta zato kawai insha Allah za mu samu alkhairi yau take sallah in ji yara in Allah da dirrin da zamu haɗu da Allah to ranan ka insha Allah mu mu muci haka ake so ki sa ma ranki in kin koma kuma duniya za ta jaki sai ki tuna zanubanki da laifukan ki ki tuna wanda suka fi ki gata ma dan dana musu kudan su da basu bi ba an gane ko akwai matan annaba akwai ƴaƴan annaba amma annabi nuhu na ciki annabi nuhu na ciki kwama na ciki ga sa bi talib can kawun nan annabi ne amma ina wasu sha ba kwanan sai ki tsorata kanki amma kina ganin lallai tafiya ne a kyauta da so a samu haɗu cikin aminci Allah ya sa mu yi ƙarshe mai kyau to shine anan sai mali kawo ke cewa inna Allah azza wa jalla yaftahu khaza'ina rizqihi Allah mai girma da buwaya yana bude taskokin arzikin sa rahmatihi da rahamansa li kulli man yad'uhu ga duka wanda yake kiransa wata da ra'u ilayhi yake kankanta kai da kai gare shi wa mahma balaga al'abdu duk inda bawa ko ya kai makura fi talabihi a wurin abin da yake roƙa yake nema a wurin Allah din fa huwa karimun ya sani shi Allah mai karamcin ne mannanun mai yawan kyauta wanda bai gori bayan kyautarsa wala tanfadu khaza'inuhu kuma taskar Allah la tanfadu ba ta kare taskokin sa la tanfad ba ta karewa taskokin Allah ba su karewa kullu man alaiha fanin ko wa yabqa wajhu rabbik a amma indakum yanfadu wa ma indallahi baq shi zai fi dacewa wa mahma kathrat dhunubul abd haka nan din yanda zunuban bawa suka yi yawa walau mala'atil ard ko da ko nan zunuban sun cika kasa ne wa hajibatil fada kuma suka sha makance sansanin sama gaba daya zunubai suka rufe sama wa adata iban sai a wayi gari ba wannan ya dawo ma Allah yana mai tuba wannan shi ma ya sani ghafara lahu Allah ne gafarta mishi qala ta'ala Allah madaukaki da kansa yake cewa قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم شيني ياكي النبي محمد صلى الله عليه وسلم ya ku bayina wanda suka ƙetare iyaka suka yi ta'addanci a kan kawunansu duk da haka nan matukar kuna imani ku sani la taqnatu min rahmatillah kada ku yanke kauna daga samun rahaman Allah inna tabbas ko shakka babu ina mai tabbatar muku Allahu yaghfiru dhunuba jami'a Allah rukin sarki yana gafarta zunubai kwatan su gaba ɗayan su dan kar ma ka razana ka dauka akwai wanda bai ga zai gagara Allah gafartawa innahu lalle ku sani fa huwa shi Allah al-ghafur mai yawan gafara ne ga musulmai da wanda ba musulmai ba ta fuskan jin kan abin jin dadin rayuwa ar-rahim kuma mai jin kai ne ga mu'minai su kadai kuma sai a lahira malai ce falau mala al-asi al-ard kulluha khataya falau inda a ce mala al'asi za a samu wani mai zunubi a musulmi ya cika al'ar ƙasar nan gaba ɗayan ta cike ta kulle ha gaba ɗayan ta katsaya a ce zunubansa ne sun masarfar rabbahu sai aka wayi gari sannan ya nemi gafarar ubangijinsa wata ba taubatan nasuha ya tuba tuba ta gaskiya wanda ba nufin sake komawa wa nadima alama fa'ala kuma yi nadama na bakin ciki abin da ya aikata wasu ba tuban gaskiya suke yi ba rashin dama ne sa suka daina da sun samu dama da sun sake wannan ba sa cikin da ake magana wa azama ala admin audati ilaihi sannan kuma ya himmata akan ba zai sake koma ma wannan laifin da yi ba wa talabal magfira kuma ya nemi gafaran Allah ghaira mushrikin kuma aka yi sa'a baya cikin wanda suke hada Allah da wani abauta qabilahu indahu Allah zai karbe shi a wurinsa min at-tawwabin a matsayin wanda suka tuba zuwa ga Allah kuma su dace Allah ka samu a cikin su ad-durusul mustafadatu min al-hadith darussan da zamu amfana da su a cikin wannan hadisi na farko babu tawbati maftuh kofar tuba budaddiya ce wangalalliya ce sosai amma ba masu shiganta sai limanistar fara ga wanda ya nemi gafaran Allah wa'ada ilai ila rabbihi kuma ya koma wurin ubangijinsa mun fahimci wannan ko tun daga sha Allah na kira mu da girmama mutum ya zunubi amma Allah ya girmama shi ya bani adam wannan ne dadin na girmama ne yawa ne akwai girmama a ciki mutum na laifi amma Allah na girmama shi wannan ba karamin rahama bane an gane ko yawwa mabiyu ma'addu'a tare da addu'a ne warraja da fatan alkhairi kyakkyawan fata yasta jibullahu du'a Allah ke karba addu'a duk da za ka yi addu'a ka zamto kana da kwaɗayin Allah zai amsa kuma kana da kyakkyawan fata Allah zai amsa mun amfana da wannan cikin wannan hadisi sai abu na uku da muka amfana shi ne sharɗin magfira sharaɗin gafaran mutum ta zamto active mai rai mai kyau abin karɓa na farko shi ne zamto nadmun nadamun ko akwai nadama akan laifin na biyu wa taubatun ya zamto akwai tuba an yi nadama an tuba sai na uku wastighfarun akwai kuma neman gafara in an samu waɗannan to shirɗan gafara sun samu abu na hudu man ahabbal audati duk wanda yake sha'awan komawa zuwa ga Allah shine al'auda duk wanda ya so koma zuwa ga Allah ahabba Allahu liqa'ahu shi ma Allah yana son haduwa da shi ko dai mu kashe fankan nan ne wasu ku suna gangadi na gan ku kusan ko ku ko kun yi dakan fura ne tun ka fara azumi Allah ya fiye muku na biyar daga cikin fa'idan hadisin shine ba laifinku ba ne ni ma ranar na je aski ina kan kujerar aski bacci ya ɗauke ni ana mun aski ni dai farkawa na yi na ga minti kusan ashirin ina kan kujerar sai na gane kawai kara suka yi mun suka lullube ni suka banni na gama bacci aka ci gaba da aski mun ga an samu akasi da ba za a aski har minti ashirin ana aski ba zai yiwuwa gajiya ne in ke yawa kawai a rinka hutawa Allah ya sa ma ba tuki nake na taba tuki har mota ta kwace mun te cikin daji sannan na farka na biyar mustahzi'un bi rabbih mai izgilanci ga ubangijinsa ne waye wanda mai izgilanci ga ubangijin nasa man taba duk mutumin da ya tuba wa ada ilal ma'siya sannan sake koma ma zunubi yana sani wannan kamar akwai wasa da hankali a ciki an gani sai dai mun san sharaɗan tuba in sun cika kai kama an gama hadisun alhamdulillah ta amma gama littafin ku jama'a shi ne ba ku gaya mun ba ta amma ba ku san wani abu ba dole kuma karanta wannan abin da ke ciki don duk sahabbai ne kuma yanzu ana ganiyan zagin sahabbai ne kun fahimci maganan ko? a yaushe za mu zo a karanta waɗannan next week juma'a kuma zai sa a karanta wannan duka tarjaman hadisai ne kaɗijan ai wannan ma Allah an tuba dole ne ma ai za su kawo kowane sahabi ne misali ne sun kawo abdullahi bin umar an faɗi sanda ya musulunta a garin makka tare da mahaifinsa yana yaro ya yi hijira zuwa madina da shi yana cikin manyan sahabbai masana fikihu da gudun duniya a cikin sahabbai ya yi hajji so 60 a rayuwan shi ya yi umara so 1000 ya yanta bayi 1000 dole ma yi wannan bayanin kawai kuma ba wannan bayan mun fara zama rigar shi'a kenan ina wannan duk sahabban da suka rawaito hadisan da kuka ji ne bawashi ya ce kowa ya ci ladan kuturu dole ya mishi aski ba za a iya sawa ta rana a zo a karanta ba eh banji ba ya kamata insha Allah zan sanar da ku a group zuwa anjima in za mu yi da Allah don ya kamata a yi shi zan kuma cano wani littafi ne ma na sami amma na fara canin zami ko riyadu salihin ne ko bulugul mara ɗaya daga cikinsu na'am sai a ai bulugul mara ɗina wani na nan neman allah isa sai ya damun da haƙi na sannan zan yafe kowane ne na ji na sai fatku zal jalali wal ikram sharhin bulugul mara mai mujalladi kusan nawa an ɗauke min na ɗayan na yi cigiyan duniyan nan na je facebook kuma jikina na ban wallahi wanda ya ɗauka ya ga sanarwar to in kuna cikinsu ku ji tsoron Allah ku da da in ba haka ba Allah ya sana tana iya bi ku a cikin gida wannan za mu yi su insha Allah mu kuma zan faɗi wani littafi ne na na hadisi da za mu yi tariqus salihin ila rabbil alamin mun yanke mu bashi a littafin tarbiyya saboda shi akwai adab da tarbiya ne a cikinsa zan yi istikhara kuma in nemi shawara wanda ta kama zan sanar da ko sha Allah sharhu mukaffiratul dunub ثانيا مجاهدة النفس إن المرء إذا أطاع نفسه في كل ما تحواه هلك فإن جاهدها وألجمها بلجام التقوى نجا قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا wannan gaban gatanan layi ɗaya biyu uku hudu biyar amma ta kunshi alkhairin duniya da lahira kun ga wurin? hanyoyin da suke sa mu ce kubuta daga zunubai su ake kawowa shafi na nawa ne umu khalil ga ya musu shafi na sha biyar a naku ne kuma na wanda ashirin da biyu an gani ci gaba? na hanyoyin kubuta daga zunubai muke karantawa tariqu salamatu minaz zunub mun karanta na daya shine kiyayewa da kasancewa tare da Allah shi muka yi a na farko saboda in Allah na tare da kai shedan bai iya zuwa inda kake an gane ko to sai abu na biyu daga shabubuwan da ke taimaka ma mutum ya kubuce daga zunubai shine malai ce mujahadatun nafsi yaƙan rai yaƙan san rai saboda ita zuciya an bar ta lalata mutum take to yaƙanta ake da gaske innal mar'a lallai duk wani mutum kalman almaru yana ɗaukan mace ko namiji ku gane innal mar'a lallai mutum ku rike gaban nan da kyau idan a fa'a nafsahu idan yi maransa biyayya fi kulli ma ta hawahu a cikin duk abin da ransa ke so halaka to tabbas wannan mutumin halakakke ne duk wanda zai tabin san ran shi tabbas ya halaka innan nafsala amaratun bisu fa in jahadaha amma idan mutum ya yaƙi san ransa wa aljamaha ya sanya mata linzami bilijami takwa da irin linzami na tsoron Allah ya taka maran nan birki to shi kuma sakamakonsa shine naja ya tsira sai dai ga wasu halaka Allah ka samu a cikin irin waɗannan ko ta ina ma da ya ɗauko wannan ya ce ƙwala ta'ala Allah ɗaukin sarki ne da kansa yake cewa wallazi na jahadu fina lalle wanda suka jajirce suka yi kokari a bisa tafarkinmu na addini da nahdiyannahum subulana to da sannu za mu shiryar da su tafarkokinmu da za su cin mana cikin aminci ilal mujahada malamai suka ce abinda ake ce mujahadan nan wannan fafutukan da jajircewan shine as-sabr ala ta'at shine dogewa da juriya akan abinda Allah yake so in zaka ba Allah sai kai juriya ba ka da juriya ba za ka iya to ana son wannan wa qala ta'ala Allah subhanallah ita wa qala sallallahu alaihi wa sallam ko maganan Allah ita magana nan sallallahu alaihi ta Allah ce wa ma yantiqu anil hawa man Allah sallallahu alaihi wa sallam ce al mujahidu mutumin da ake ce ma mai jihadi man shine dukkan wanda jahada nafsahu ya yaƙi ransa fi ta'atillahi wurin ganin tabi Allah wal muhajiru mai hijira kuwa na gaskiya man shine dukkan mutumin da hajaral khataya ya guje makurakurai wa zunubi da zunubai mun samu gaba ta biyu ko kun ga wannan yana da muhimmanci ga sunan layi hudu amma sun tattara alkhairin duniya da lahira saboda duk wanda bai cikin duhu yana cikin haske kuma duhu ne mai cikin haske kasan dai a duhu yake abu na uku daga cikin abubuwan da ke taimakawa shine talabul ilm neman ilimi qala ibn rajab ibn rajab alhambali Allah ya ji kansa da rahama yace al-ilmun nafi' kun ga ilimi mai amfani kuwa shine dukkan ilimin da ma'arrafa al-abdu rabbahu ya sanar da bawa waye ubangijinsa duk ilimin da bai sanar da mutum nan ba bai da amfani wadalla alaihi kuma ya nuna shi zuwa ga Allah hatta arifawa sai da ya san waye Allah wa wahadahu kuma ya kadaita sa da bauta wa anasa bihi ya kuma diba kewarsa da Allah mai diba kewa ga Allah an bata miki rai kina karanta Qur'ani sai kije na baki hakuri sun tafi neman duniya kin tafi neman lahira an rasa duniya kowa na bakin ciki ke kuma kin yi nafila kin ji farin ciki kin roki Allah ai akwai abu mai zafi a rayuwa da ke samun dan adam a lokuta mabambanta juna kowa yana da irin nashi lokaci da nashi sanadin to in kin ji irin wannan ba gidan boka ake zuwa ba wurin wani sakaran mutum ake zuwa ba wurin Allah ake komawa nafila ake a roki Allah ko kina jin zafi a ranki kina zubar da kwalla kar ki gaza kai ma Allah karar damuwarki innama ashku bathi wa huzni ila Allah bakin ciki da damuwa duk wanda zaki ga ma a duniyar nan bai kai Allah ba kowa za ki gaya bakin cikinki da damuwanki wallahi bai kai Allah ba to ko za ki faɗa ma wani fara zuwa ki rusuna ki faɗa ma Allah je ki roƙe shi kuma wallahi kina roƙon shi nan kawai ki sakankanci kar ma ki shakka don kina shakka shi ɗan zai miki wasa da hankali ya kai ki bar an gane ko Allah ya samu dace wa man istahya min qurbihi da kuma dukkan wanda ya ji kunyan kusanci zuwa ga Allah wastahya ko min wa wahadahu ya kadaita shi wa anasa bihi dauke kewa da Allah rokin sarki ya dauke damuwarsa da jin kewa wastahya min qurbihi kuma ya ji kunyan kusanci zuwa ga Allah wa abadahu kuma ya waye gari ya kokarin bauta ma Allah ka annahu yarahu kamar yana ganin Allah kiri da muzu famin sa'adatil mar'i yana daga cikin alaman mutum ya rabauta yana daga cikin rabautan da mutum ke yi in shigalihi bil ilmin nafi a ga mutum ya shagaltu da ilimi mai amfani duk wanda ya shagaltu da ilimi mai amfani to wannan akwai alamar rabauta ta duniya da lafiya a tare da mutum alladhi bihi ya'rifu Allah wanda da wannan ilimin ne mutum yake sanin Allah bi asma'ihi da sunayensa wa sifatihi da sifofinsa ma'ana aikace aikacensa wa ma halla da wannan ilimi mai amfani kake sanin me Allah ya halalta dan kai wa harrama ka san me Allah ya haramta dan ka nisanta qala sallallahu alaihi wa sallam Allah tsira da aminci Allah sabata gare shi ya fada hadisin Imam al-Bukhari da Muslim man yuridu Allahu bihi khairan duk mutumin da Allah ke nufinsa da alkhairi yufakkiku fi din Allah kan bashi ilimin addini Allah ka bamu mai amfani qala ibn hajar ibn hajar al-hanbali yace mafhumul hadith abinda ake fahimta a wannan hadisi shine anna man lam yatafaqqah fi din duk mutumin da ya zauna bai neman ilimin addini dan ya san shi faƙad hurrimal khair wannan haramta mai alkhairi ba zai taɓa samun abin da Allah ke so na alkhairi ba wa qala al-manawi imam al-manawi yace attaqahu fi din kun ga kamar yana jan karatun ko ina tunanin hutun ramadan neman ilimin addini alamatun ala husnil khatima alama ne na mutum zai karshe mai kyau wallahi ni na ga wannan azariya na san matar da take da shekara tamanin da wani abu ne mun je gaishe ta a jinyanta na ajali kuma ni yana cikin da suka tsaya kan kabarinta a kwarbai makabartan madarkaci ta dushin ciki ake cewa ko ina wurin dutsen nan makabarta halin sunna a nan muka rufe ta wallahi ko yanzu na je zan iya kirdado kun san makabarta ana sunna sosai ba a barin signboard ko na abu kuma kabari daidai tashi ake duka a flat in kina dan uwa ma kada ba ka gane ina kabarin sheke ba kuma aka yi kamata shine sunna in ka zo ziyara kawai kai addu'a gaba da shi da sauran musulmi wannan mata yana son gaya muku tsohuwa ce dattijuwa ce ni da muka je gaishe ta tare da ɗanta shi babban mutum ne ɗanta kai kuma ai ba ƙananan mutanen ba to amma dai a ke so in ce ya girme ni da muka tashi za mu fita sai ta fara kuka da muka juyo hankalin shi ya tashi yi ma hankali na tashi sai ta ce shi ya fita shi ɗanta da cikinta ni take so ta magana da ni ban jin muryanta sai da na duka a gabanta na kara kunnina ta ce min ina son Allah ina bautan Allah sosai amma ban da ilimi kana ga Allah zai sana aljanna sai ta kara fashewa da kuka ni ta gaya min wannan ni da ita a kunnina ne mata bayani sosai na kwantar mata da hankali sannan muka fita da na shiga gidanmu suka ga alaman damuwa fuska ta na ce ga shiga shi abin da wata gaya suka ce to kasa wani abincin suka ce wallahi har yanzu tana zuwa islamiyya akwai ran da take shigowa aji da rarrafe rarrafe ɗanta profesa ne ba abin da bai mata a duniya na daɗe ban ga tsohuwa mai gatan wannan matar ba wallahi amma za ta je islamiyya suka ce wallahi tana faɗi a hanya ta huta ta tashi hadda rarrafe take shigowa aji wata rana ya karatu da ita to ina so in gaya muku ran da za ta rasu tun safe take kalmar shahada har kusan la'asar kusan azahar afwan sannan ta rasu wallahi har sai da yazo harshen take kalmar shahadar sauti bai fita ni ina cikin da suka yi jana'iza wannan baiwar Allah to shi ne maganin da nake abin da ya sa na kawo muku wannan shi ne shi in addini ba gama shi ake yi ba mutuwa ake a kansa duk wanda ke karatun addini don ya gama to ya sani yana shirin sallama da rahama ne an fahimci wannan ko shi ana so ne yau ki rasu ko dai a ce jiya ta zo makaranta yau jinya ya hana ko ɗazu da ita muka tashi ko yanzu muke shirin tafiya makaranta da ita wannan shi ne alama zaki ƙarshe mai kyau shi ne abin da ya faɗa a nan kun fahimci kun fahimci maganan ku mu sake maimaita magana malai ce wa qala al-manawi al-manawi yace at-tafaqquhu fi din neman ilimin addini duk wanda ka gan shi a hanyar neman ilimin addini alamatun ba tabbas bane ana cewa dole haka zai faru a'a amma duk nasoshi sun nuna wannan wani alama ne ala husnul khatima akan wannan mutumin zai karshe mai kyau wanda bai zo a karatu addini ko ya shiga uku al-ilmu shi ilimi yuritu sahibihu khashyatallah yana gadar ma mai shi tsoron Allah walbudu an ma'asihi kuma yana nisanta shi daga saban Allah Allah ka samu a cikin su inma yakhsha Allah min ibadihi al-ulama sanu dai shikenan kun huta masu tsoron Allah kadai daga cikin bayansa sune masu masu ilimi malamai fa kullu man kana billahi a'lam wannan zaurance ne ko azancin magana ne malam zai fa kullu man kana billahi a'lam don haka duk wanda ya kasance yana da sani mai yawa game da Allah ya fi sanin Allah kana bihi akhsha wa akhwaf to zai kasance ya fi kowa tsoron Allah da jin tsoron da kankan da kai gare shi wa hada dalilun ala fadlil ilm kuma wannan wani hujja ne da ke nuna daraja da fifikon ilimi qala ibn mas'ud abla ibn mas'ud Allah ya masa rahama ya kare da gare shi yace innamal ilmu ba komai ake ce ma ilimi ba face khashyatallah furgicin zuci na jin tsoron Allah wa ahli khashyatihi subhana lalle ma abuta kankan da kai da tsoron Allah wa ridahu da kuma neman yardansa hum ahli karamatihi waɗannan su ne da Allah ya karrama su Allah ka karrama mu radiyallahu anhum sanu dai Allah ya yarda da su wa radu anhu su ma sun yarda da shi zalika dukkan wannan yana samuwa ne liman khashiya rabba wanda ji tsoron ubangijinsa wa man talaba al-ilma duk wanda ya nemi ilimi liyantafa'u bihi dan ya amfanar dan ya amfanar da wannan ilimin bihi zaharat barakatul ilmu alayhi wannan mutumin da ku ga alaman albarkan ilimi a tare da shi kama qala al-hasan kamar da al-hasan basri ya faɗa mubayyinan a yayin da yake yin bayani akan asarul ilm gwaggwaban sakamakon ilimi da alamansa alaman hamalahu akan wanda ya dauki ilimin ya tsaya ya hakuri yin ilimi dan ilimi sai da hakuri waqad kana ar-rajul yace hakika mutun yakan kasance yatlubul ilma yana neman ilimi hatta yura har sai an wayi gari yura ana ganin zalika wannan ilimin fi fi takhshi'ihi a wurin tsoron Allahn shi wa hadihi haka za a rinka ganin ilimin a cikin ɗabi'unsa wa lisanihi da kuma furucinsa wa basarihi da ganinsa wa birrahu kuma za a rinka ganin ilimin a wurin nagartan shi da yi ma Allah ɗaya mala ce wali malil ilm saboda abin da ilimi yake da shi ne fa min asarin azim na sakamako tasiri mai girma ala sahibihi ga ma'abocinsa aka waye gari amara sallallahu alaihi wasallam wanda Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi ya umurci ummatahu al'ummansa bi su'ali rabbiha akan cewa su rinka roƙon ubangijinsu al'ilmun nafi' akan ilimi mai amfani allazi irin ilimin wanda yaquduha zai ja su ila tariqil huda zuwa ga hanyar shari'a wa yujannibuha kuma ya nisanta al'ummansa tariqur rada daga hanya ta halaka faqala manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace sallallahu ilman nafi'a ku roki Allah ya baku ilimi mai amfani wa ta'awwadu billah ku rinka neman tsarin Allah min ilmin la yanfa dangane da ilimi wanda bai da amfani irin ilimin sa Abdul Jabbar masu kashe dare a banza a wofi su fito su zage annabi wannan ka gama kamashin wuta ne in bai tuba ba ka gaya mai yaran ku karar da sunayensu duk wanda ya bayyana fasiki mujirimi irin waɗannan ku rinka gaya mai yayanku don su san su in ba ka sai a zai yaudari yayanku a su samu su wata tunani akwai yaran da aka zo aka sa su alfaruk su hudu abin da ya sa mahaifinsu ya kawo su makarantar nan mahaifiyarsu ta sa ta kunna tv a gida sai ga malam kabiru gombe ta sa sidin shi kawai sai dan ta ce mama wannan fa ba ahlus sunna bane an ta daina kallon suke kashe ta ce a gidan nan wai koyi baka wai ga ma ne ce malamin mu to ai ba ma shi kadai ba har da wannan wanda ake sa blue din kyalle a bayan shi a sunna tv wanda ke kallon shek amin ibrahim daura hakan tuna ce wannan suka ce eh shi ma ba halin sunna bane ba malamai bane ta ce me kake ya ce to an yi malaman mu sun ce mana har da wannan na kanan shek jafar da aka kashe shi ba malami bane da mala albanin zariyan nan duk a daina sauraron sauraron su fitina ne bala'i to shi ne ba jikinta ya fara rawa ta kira mahaifin yana ofis ita aga suka ce malamansu da malam wani da malam wani kuma unguwar dosan nan a nan unguwar dosa abin mamaki su bayan unguwan ba ne zuwa suke daga wata unguwa ma sun buɗe makaranta a nan to wani suka zo nan daga can suka zo da da'awarsu suna so siya shi ne kira malam ya ce to daga nan da yana son san da kai ni na cire yarana sau da ni waɗannan mutanen da kuka faɗa ma ta sanadiyarsu na fahimci musuluncin ma ba sunna ba to an samu irin wannan ku rinka gaya ma 'ya'yanku fitinan abu jabbar ya riga ya bayyana kafircin shi a fili wannan ba wani tantama ko shakka a kan shi to don kun kama sunan kun gaya ma 'ya'yanku wannan wasiya ne mai kyau kuma yana da amfani na ce mai kyau amma ƙarshen shi ya riga ya zo kunyata ne duk wanda ya taɓa mutunci annan sulasallam shi kenan har riga an gama kuma to mu yi fikiyo ai muna da minti ko da goma insha Allah an daɗe ba ya karatu wannan littafin ba Kama almasu alal kufain ne? don da ta ko? malin ce babin zai magana ka almasu alal kufaini shafa akan kufi guda biyu mun san kufi shine takalmi na fata ko wanda ake yin sa yace ailam akhil muslim ka sani ya kai dan uwa musulmi annahu yanda al'amarin yake shine ya juzu yana halasta almasu alal kufaini yin shafa akan kufi guda biyu wa ma fi ma'anahuma hakanan ya halasta ai shafa akan abin da ke iya daukan ma'anansu kufin ayin ce rufa kafa yake yi ba kun ga safa na cikin ma'ana sannan takalmi ma na ciki amma dan kwali ba zai shiga ba kun fahimci magana fadin ce ce da abin da ke daukan ma'anansu ai abin da ake iya amfani da su a makwafin shi an fahimta ko yawwa kan alaini kaman takalma guda biyu wal jawrabain da safa safa na daukan takalmin da ba na na fata bane duka al jawrab ba laraba suka ce takalmin da ba tsora na fata ba so da shi hufi kun san galibi an fi saba ana kaman da fata kawai ake wa hadha min babu taysir at taysir wannan kuwa an kawo shi ne akan ya halasta aisha fa akan abubuwan da ke daukan ma'anansa saboda babin sauƙaƙa ma mutane wa raf'ul haraj da ɗauke kunci da wahala rawa muslim fi sahihi imamu muslim ya ruwaito hadisi a cikin gattaccen littafin sa an hammam daga hammam kala yace a bala jarir jarir yayi ya kama ruwa summa tawadda sai aka ga yazo yayi alola wa masa ala kuffaihi da yazo alolan kuma da yazo wanke kafa sai aka ga yayi shafa akan huffinsa faqila lahu sai wasu masu gani su kasa shiru suka ce masa taf'al hada algafata malan kaiki irin wannan faqala sai jarir Allah kara yadda a gare shi ce na'am ina sane yan zafin kai kuji mu mun zauna da mai gida da kansa ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na ga manzo Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare shi bala yayi bawali ya kama ruwa thumma tawadda sannan muka ga yazo yayi alola wa masaha ala khuffaihi sai ya shafa akan huffinsa ma'ana ba da gangan nayi ba mu ne ma asala ahlus sunna original copy qala al-a'mash al-a'mash Allah ya masa rahama yace qala ibrahim ibrahim yace kana yu'jibuhum hadha al-hadith wannan hadisi yana burge su ma'ana an samu sauki wannan hadisi yana burge su yana ba su sha'awa li'anna islamu jarir da gaske abin da ke ba su sha'awan shine musuluntan shi jarir inda aka ce kai ke hakan nan kana ba'da nuzulil ma'ida ya sauka ne bayan saukan suratul ma'ida kun ga ma'ida ko madaniya ce kun gane ma'ana ma duk an ci shekarun maka babu shi amma da ya dage sai Allah ya bashi ilimi ga har yana fatawa to sai wannan ke ba su sha'awa shi ya musulunta shekara ta goma ne bayan hijira kuma ya rawaito hadisi fiye da guda 300 in na tambaye ku wannan wata rana ba ku ba amsa ba zan yi bambami ma'ishi ya musulunta shekara ta nawa ta goma bayan hijira ya ruwaito hadisai fiye da guda nawa guda 300 ala sa ku je ku ta lissafa kudin orifilm ku manta da wannan Allah ya musu rahama kuma Allah ka sa mu bugurabinsu da kyautatawa wal hadithu fi hadha al ma'na kathira hadisan da suke magana akan ya halasta ai ai shafa akan hufi da duk abin da ke daukan ma'anarsa suna da yawa qala al hasan al basri al hasan al basri rahimahullah Allah ya masa rahama yake cewa haddathani 70 min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam na samu hadisai na kimanin sahabbai 70 a cikin sahabba annabi sallallahu alaihi wasallama kuma sun ban hadisi akan cewa annahu masa alal huffain annahu sallallahu alaihi shafa kan hufi ana kebe fikiu a babin fikiu a mai hufi babin sa daban ne saboda yakan koma ya rikide zama akida ta wani wurin musamman na shi'a zamu bayani wata rana wani ne za ku ga an yi mai babin shi kenan ba a sa cikin sa alola ba ai kun ga alola muka gama da sharuɗan sa da sunnonin sa da abin da ke warware shi amma sai aka fito da hufi na akai mishi babin shi daban saboda yakan iya komawa akida akwai yakan kai har ga kafircin wasu wanda suka abin nan tun sha Allah za mu bayani Allah ce make mu wa dalilul masu ala na'alaini dalilin ko dake zama hujja na shafa akan takalma biyu wal jawrabain da safuna ma sabata anil mughira bin shu'ba ina son wannan sahabo Allah ka sa mu ganshi a lahira Allah yana burge ni al mughira bin shu'ba arwayto hadisi daga gare shi tabbatacce anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tawadda wanda Allah tsira da aminci Allah sabbata a gare shi ya kamata kuma musa littafin tarihi ko yaya gaskiya ya kamata sau da wani abu yana sa imani tarihin sabbai yana sa imani kwarai da gaske zan duba ga wanne za mu yi insha Allah amma da arja ai dole faro da oga hajja ina kika bar manzo Allah akwai wani littafi na tarihi hakwata mina tarihi shi wannan akida muke rankin kula kiba kamar akida ne shi rikicin shi'a ne amma muna son da za a san tarihi na sosai da sosai insha Allah akwai littafi da aka malam Nura ya nuna min shi zan duba ana samun shi kasuwa to in babu gaskiya kai printing yana da saukin fahimta kuma yana da dadin karatu insha Allah wanda ya fara furfura mutuwa ta fara shafa mana bota muwa saboda haka in kun ji shiru aiki ya kare sai a ci gaba ta wani wurin Allah ya samu dace al-mughira yake cewa annar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tawadda annabi sallallahu alaihi yayi alula wa wasaha ala al-jawrabain sai ya shafa akan safa wannan alaini da kuma takalminsa kun ga magana ta kare tunda oga da kan shi wa an yahya al-bakai an karbo daga yahya al-bakai qala yake cewa samitu ibnu umara naji shugaba al-sunna shine abdullahi ibn umar ko yaqulu yana cewa al-masu ala al-jawrabain shafa akan safuna biyu kalmasi alal khuffain kaman shafa ne akan khuffi guda biyu tsoma wa kadhalika kamar haka fa maganan yake yajuzu yana halasta almasu alal asaib ai shafa akan abubuwa da suke lulubabbu ko suka ne ake nan da kafa kaman bandeji kenan kun gane mutum ne sai yake da rauni akwai bandeji a wurin shi kenan sai an ta kwancewa ya shafa a maida ko da ba rauni ba ne a ko wanda kila gocewa ne aka daura kafan ba wai ciwo ba ne a can tun za ta kwancewa ne sai yana alula so biyar a kan gada mu shakka a ciki to shine abin da ake nufi duk abin da yake a an nan naɗe wata safin ko da kuma abubuwa masu buya kamar tsumma da bandeji irinsu dai fa'an sauban an karbo daga sauban radiyallahu anhu Allah ya kare da gare shi kala yake cewa ba a sa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wancan al'asa'id zai daukar rawani an gane ko ba a sa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sariyatan wanda Allah tsira da aminci Allah sabata a gare shi ba a sa ya aika me ya aika sariyatan sariya menene sariya shine duk yakin da aka je amma ba annabi sallallahu alaihi wasallam a ciki kamar ta da runduna wata tawaga ce su je su kaza to wanda shi bai ciki shine ake ce masariya fa sabahumul bard sai tsananin sanyi ya kama su a hanya falamma qadimu lokacin da suka dawo ala nabi sallallahu alaihi wasallam wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shakkau ilaihi ma asabahum min al bard suka kawo mishi karan kun ga suka da'a suka yi basu bugo waya ba su turo wani ba suka haƙura suka bi amma hakanan suka shutun da suka da sai suke neman fatawa suka gaya mishi ga abin da ya same mu mun maka da'a mun yi duk abin da kake so amma na suna so su ji ko akwai makwafin wannan ko akwai wani abu da nan suna sun zai gaya musu fa amarahum gashi nan ko sun samu sai manzo Allah sallallahu alaihi umurce su cewa daga yanzu in sun ƙara samun kansa irin wannan yanayin an yamsahu alal asa'ib su yi shafan su kawai akan rawani kan su je mura ya kama su maimakon jihadi a dawo da mai jinya kuma wata sahin da kuma sauran ɗanci abubuwa na lullaba kai ɗin to ga babban nan zai magana sai mu tsaya ƙalil imam ibn taimiyya allah ya ji kan shekul islam imam ibn taimiyya allah ya ji kansa da rahama ya ce wa ya juzu haka nan yana halasta almasu a yi shafa alallafa'if menene allafa'if hmm hmm menene allafa'if mayafai ko eh lafaya daga na aka samu kenan to shi ko duk wani abu da ake lullube kafa da shi za mu zo ba ai a baya mun yi ana alola ma cewa halasta mace ta shafi farkon gashinta ta ƙarshe shafa akan mayafinta ko kuntuna hakahu ibn tamim wa ghayruhu ibn tamim sun yi hukunci da wannan magana ibn tamiya da wasu wanda ba su ba wa ala al-khulfi al-mukharraq ma dama ismuhu baqiyan wannan kuma ana shafa akan huffi ko ya yake matukan ne za a iya kiran shi da suna huffi din bai zama wani abu daban ba a can ya koma skin tight walmashi fihi a mukannan ko da kuma zai yi a yawo a cikinsa a taka yadda ya canza mai suna ba kuma ana iya sa shi a taka shi kamar yadda ake sa sauran ko kuwa muqimin qaulaini shafi wannan kuma shine qadimu ita ce tsohuwar magana magana biyu da al-imam shafi'i ya fada wa ikhtara abil barakat ibn taymiya Allah ya kasa rahama ya zabi wannan wa ghayruhu da wasu ma wanda ba ibn taymiya ba min al ulama a cikin malamai abun fahimta dai akwai sassauci akan dukkan wani abin da ke rufe kafa yana iya dauka hukuncin hufi shine abin da karatun ke isarwa an gane ko to na ganin insha Allah sai mu takaita anan na kuna tambaya ne to bismillah eh gashi za mu tashi akan shurutul mas'al al-khuffain wa ma fi ma'anahuma shine karatun mu na gaba sharuddan da ke za a shafa akan hufi da duk abin da make daukan matsayin su amma tunda kin tambaya a takeice shine sharadin ki shafa akan hufi shine zanfo san da kika sa shi a farko kin yi alula ba shafa kika yi akan shi ba yanzu ni ne da ne sallan mai sunan shi la'asar yanzu ne alula na ba hufi complete alula amma sai na sa hufi ko na sa safa a kafa na yanzu ko da alulata ta karye na zo zan yi magrib sannan ne zan yi shafa a kan hufi amma idan yanzu sai da aka yi sallar la'asar ɗin nan ban sai na sa hufi kun fahimci magana kuma ban da alula an zo za a yi magrib in na zo magriban nan dole in cire hufin in wanke kafa sharaɗinsa shi ne zan to kin taɓa yin wani alola da bata kare ba har kika sa kofi ɗin to amma in yana kafanki ko da alolanki da kika yi sanda za ki sa shi ta kare ya halasta ki shafa a kai kin fahimta insha Allah malam zai kawo a gaban Allah yadda to subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah